أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata tara ga watan sha'ban shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 76 a karatunmu na wata-wata da muke yi wanda yau ramuwa ne za mu yi na watan da ya gabata ba mu samu damar yi ba a wannan masallaci mai albarka karatun littafin alkaba'ir na imamu zahabi allah ya masa rahama idan yan uwa za su iya tunawa a watan da ya gabata muna magana ne akan hukunce-hukuncen ta'aziyya bayan an yi mutuwa akwai sunna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine idan dan uwanmu aka yi masa rashi to mu masa ta'aziyya kuma an gaya mana ta'aziyya ita ce at-tasbir at-tasbir shine bayar da haƙuri da kuma rarrashi ga sahibin mamaci da kuma gaya masa duk wata kalma da za ta sauƙaƙa masa damuwa ta kuma sauƙaƙa masa masifar da yake ciki mun karanta a baya cewa ita ta'aziyya ya kamata tana tattare ne da umarni da kyakkyawa da hani akan munkari kuma tana cikin faɗin Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan um mun yi magana akan yaushe ne ne ake wa mutum ta'aziyya kuma ana gama ta'aziyya ko ba a gama ta'aziyya kuma yaushe kamata a fara mutum ta'aziyya daga an mutu ake ta'aziyya ko sai bayan an binne mutum sannan akwai wasu kwanaki ne da aka ƙayyade na yin ta'aziyya ko babu wasu kwanaki imamu shafi'i ko ya kwana uku to shine lokacin ta'aziyya bayan kwana uku makaruhi ne yin ta'aziyya me dalilin su suka ce damar rarrashin mutum ne da nuna masa ya haƙuri ya kwantar da hankali kada ya damu to bayan kwana uku kuma in ka zo ka daɗa yi masa ka yi masa fami ne ka fama shi a kan ciwon da yake damunsa wace safuwa wannan wani ƙauli ne cikin akwalul ulama kamar yadda abul abbas ya faɗa cewa babu laifi za a iya yin ta'aziyya ya tsawon wato a kwanaki gaba ɗaya to yau za mu tashi maganar imamu nawawi kalan nawawi rahimahullah kun ga wurin wal mukhtaru annaha la tuf'alu ba'da thalathati ayamin illa fi suratayn istasnahuma ashabuna wa huma idha kana al mu'azzi aw sahib al musibati sahib al musibati ghaiban hal al dafn واتفق رجوعه بعد ثلاثة أيام أعلم ويكره الجلوس للتعزية يعني أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية ولفظ التعزية مشهور إمام النووي الله يجكنسا درهما yace abin da aka zaɓa a cikin maganganun malamai ba a yin ta'aziyya bayan kwana uku in ji imamun nawawi tunda shi ma ba shafi'e ne ba a yin ta'aziyya bayan kwana uku sai in a wani yanayi ne wato sura guda biyu da aka yi istisna'i ya ce ‘yan shafi'iyya suka ce ga halin idan wanda za a yi wa ta'aziyya ɗin ko kuma wanda masifar ta same shi ta mutuwa an ce mamaci lokacin da ake binne mamacin baya nan shi wa shi wanda aka yi wa mutuwa wanda ubansa ya mutu uwarsa ta mutu baban shi ya mutu malamin shi ya mutu dan uwansa ya mutu a lokacin da aka yi mutuwar baya nan lokacin da bita jizihi a saboda a su ma'abuta mamacin sun shagaltu da shirya mamacinsu ya za ka zo ka yi ta yi musu ta'aziyya a lokacin ana ƙoƙarin masa wanka ana ƙoƙarin tonon kabari ana ƙoƙarin gayyatar mutane za a yi mai sallah ka kyale su sai an binne shi an dawo sai ka yi mai ta'aziyya sannan wahshatahum ba'da dafni damuwar su shine wahsha alwahsha alhammu alwahsha alkhalwatu alwahshatu alkhawfu duk ma'anar wahsha ne damuwa tsoro wato kadaici bayan an binne shi saboda sun rabu da shi yafi to sai lokacin sai ka sai ka rarrashe su idan ba a ga tashin hankali da damuwa da firgici da tsorata sosai a tattare da su ba saboda wasu in an yi mutuwa suna tashin suna shiga tashin hankali sosai to idan an ga yi masa maganar mutuwan tana daɗa ta da hankalinsa to ai maza ai mai ta'aziyar kawai a tafi a bashi a kwantar masa da hankali wallahu alam almuhim malamai sun yi saɓani akan yaushe ake yin ta'aziyya na gaya muku a ya kamata a yi wa mutum ta'aziyya kafin kwana uku ya kamata to sai dai in larura ce ta saka ko wanda zai ta'aziyyan baya nan ko wanda za a yi wa ta'aziyyan baya nan wannan shine abin da ya fi kamata to amma idan larura ta sa an daɗe ɗin ba a yi ba wasu malamai sun ce komin dadewa komin dadewa ana iya yi wa mutum ta'aziyya komin dadewa ana iya mutum ta'aziyya to sai matsala ta biyu da zamu karanta ta a yau ita ce zaman makoki malam yace wa yukrahul julusu litta'ziyati a tabarman yan rumfuna ne canopies da ake kafewa ana kawo guda goma sha sai ka kawo ƙwaya biyu kawai shi ma ana kaiwa yamma ka naɗe ka ce masu rumfar su su ɗauki washe gari a zo a ga rana babu shimfiɗa kowa in ya zo in ya leƙa sauran ƙofar gida sai ke zai fi kuma wannan duk hikimomi ne ne ƙoƙarin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna cikin hikima ba tare da faɗa da yan uwanka da zage-zage ko cin mutunci ba wani zai ce ai ya gane sunna bari ya zo ya yaƙi ‘yan uwansa ko ya yi faɗa da su ko na mutum da ba su je makaranta ba kai ne ka je dole sai ka bi a hankali kuma ko da kai ne babba dole sai ka bi a hankali sannan kuma akwai larura menene larura a mutum ne babban mutum mashuri ya rasu kuma za a yi ta zuwa daga wasu garurruka ba zai yi wanda duk suka zo daga wasu garurruka su bi ka kasuwa su maka taziya ba ko su bi ka ofis su maka taziya to kaga a nan gurin wanda mutuwar ta zama masa dole na gindin mamacin na dole to nan za su iya zama kenan don su karɓi bakin da suka zo su karɓi ta'aziyarsu ba wai don sun halatta zaman ta'aziyar ba ne amma larura ne ya zaunar da su yanzu wani ya baro ya taho daga lagos ya hau jirgi ya zo zai ma ta'aziyya an ce ka tafi ofis ya aka yi to shi kuma shari'a ta ce a zuwa maka ta'aziyya wani ya taho daga Kaduna zai maka tajiya to an ce kuma kar a zauna to baka nan ina zai nemo ka zai shiga gari ne ta neman ka to dole sai kun zama masu fikihu masu fahimta ina fata ana fahimta lokacin da Sheikh Jafar rahimahullah Allah ya masa rasuwa ya shahada mun samu wannan matsalar mutane suka yi ta cewa a to yaya ya za a zo a zauna a masallaci ana kaza aka ce to ya za a yi muna da baƙi wasu daga Nijar, wasu daga Ghana, wasu Kamaru, wasu Chadi, wasu kaza. wasu jami'an gwamnati ne wani gwamna ne wani shugaban ƙasa ne wani waye da da kaza to ya za a yi dole ne a samu wani fiw wani adadi da za su zauna a masallaci su jira wanda ya zo ba dan an halatta kun fahimce ni amma larurar baƙon da ya zo ka karɓe shi so irin wannan yanayi zai iya faruwa ba yanda za ka yi ne musuma ɗin sahabban suna karɓar ta'aziyar ko a gida ko a gona ko a ina amma dai mutane su gane haɗuwar mutanen unguwa haɗuwar maƙota haɗuwar abokanai a ƙi zuwa aiki a ƙi tafiya kasuwa a zo a taru a ƙofar gidan suwa ne saboda babansa ya rasu wannan ba addini ba ne kowa ya kama hanya ya tafi a kyale wanda aka yi musu mutuwan na larura su su karɓi ta'aziyar a dole a larurance amma yanzu abin da yake faruwa hatta a cikin gida mata a cika wata ta taho ai kawunta ne ya rasu ta taho da 'ya'yanta bakwai kuma wai ta'aziya ta zo wata a'a babanta ne ya rasu in ta zo tahowa da 'ya'yanta sha biyu duk ta ɗebo su ta taho da su su cika gida to wataƙila kuma mamacin wallahi ranar da ya mutu babu abincin da za a ɗora da daddare mun gaya muku a karatun baya akwai cases da suka yi ta faruwa irin wannan mutum ya zo ya faɗi ya mutu wallahi abin da za a ɗora na dare a gidan na iya mutanen gidan wallahi babu to an zo an tara masa mutum ɗari mutum hamsin ɗari biyu a waje mutum ɗari da ashirin mata a cikin gida wa zai ciyar da su kuma al'adar mutanenmu wai kowa idan ya zo wajen taziya wai sai ya zo ya zauna lokacin cin abinci yana jira ana ta duba kwano yana fitowa daga daga cikin gidan mamata ba daidai ba ne manzo Allah cewa ya isna'u li ahli ja'farin ta'aman iyalan ja'far lokacin da ja'far ya rasu dan uwan aliyu manzo Allah ya ce ku yi abinci daga makota ku aika gidansu ba za su iya dafa abinci ba inda ma'atan ma yushqiluhum abin da zai shagaltar da su yau ya zo musu ba su da hali to yau mu maimakon maƙota su dafo abinci a kawo gidan mamacin to su za su baro aikin su zo su zauna maka su shimfiɗe tabarma kai za ka je ka nemo wallahi akwai gidan da aka je gidan mutuwan da lokaci ya tun daga sha biyu ta yana gidan suke zirga-zirga ga mutane sun ki tafiya an yi azahar an ce a shimfiɗa tabarma a shimfiɗa tabarma ana zaune to ya za a abinci aka ce ai gidan ma babu abinci aka nemo babban yaya shi ma bai da kuɗi aka nemo wani bai da kuɗi da kyar aka nemo wani ya ce a je a auno shinkafa irin a shagon awon nan nan unguwa kwano biyu kwano uku aka zo aka dafa ta kafin a gama dafa ta matan cikin gidan kaɗai za su cinye ta to ya za a yi shine wani ya ce magana ta Allah fa mutanen da ya kamata a ba su uzuri a sallame su kowa ya tafi to yau ma ya kamata ta sa mutane su bi shari'a kuma yanzu ko mai hali ne malam ka ajiye masa mutum ɗari a waje mutum ɗari a ciki saboda mutuwa ya ka gani ci da mutum yau ba ƙaramin aiki ba ne da haka da an yi mutuwa ana gaida mutum kawai a tafi Allah ya sa albarka Allah ba da haƙuri Allah ya yafi masu kuɗi masu hali a tajirai ne wannan aka mai da shi biki yanzu mutuwa ta zama biki an mai da ita ta zama biki attajirai kafa motoci a ajiye da rumfuna da jaridu da fankoki da janareto har irin air condition din nan portable wanda ake tafiya da shi ake ajiyewa saboda manya za su zauna ai ta hira ai ta labari kaman ba mutuwa akai ba a kawo abinci daga hotel take away take away ai ta ajiye katan katan na lemuka da na ruwa ana farke robobi na ruwa ana sha wannan na attajirai ne na masu kuɗi. Wallahi ya kamata mutane su kiyaye mu bi shari'a ku matasa ne duk wanda aka yi mutuwa a gidansu ya kokari ya rage. Matan nan da suke haɗuwa da sun zo an dawo daga makabarta ka tashi ka ce to jama'a assalamu alaikum. Iyaye mu mata Allah muku albarka. Ka dan fashe da kuka ka dan haka. Ce ina ina tausaya mana halin da muke ciki baba Allah ya yi lokaci. To mun yi muku uzuri. Mu ne za ku yi ta'aziyya mun yafe muku. binta tattara ƴaƴanki ki kudu dudu je kike ma Allah kiyaye wance ga kudin mota hau a daidai sau koma gida Allah ya sa albarka ka sassallame su in ba ka ba wallahi za su ja muku gayya a zo a yi ta fama su bar ku da bashi ba na so na ba ku labarin halin da yau gidajenmu suke ciciga idan mai gida ya faɗi ya mutu wallahi kada ku bincika labarin tozartar da iyalai suke yau idan mai gida ya faɗi ya mutu malam kudin makarantar yara wa zai biya wannan ta je da nisa abincin da za a ci akwai babban yayansu marwaci ba zai ba ni wallahi tullahi ni ma nauyi ya mun yawa dole dai a san yadda za a yi in haɗuwa za a yi a mitin a zo a yi mitin a san yadda za a rike gidan nan ni wallahi gaskiya halin da ake ciki ni fa ba zan iya ɗaukan wannan nauyin ba wannan babban yaya ke idan ka bari babanka ya mutu ya bar nauyi kanku ba a haɗe yake ba a gidanku za ku ga tasku da tozarta wallahi bajewa ake yau a bar wannan ƙananan yaran da iyayensu mata wa zai ciyar da su mutuwa to nan asiri ce ba ta da daɗi kun gane wannan gabar tayi kuma na yi mana bayanin yaya ake faɗan ta'aziyya ko to bari mu tashi mu je gaba wasan ma yu'za bihi marwina fi sahihaini an usama bin zaid radiyallahu anhu qala أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال عليه الصلاة والسلام للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تمام الحديث Malam ya ce Imam Zahabi ya ce mafi kyawun abin da za a yi wa mutum ta'aziyya da shi shine abin da aka ruwaito daga Usama dan Zaid a hadisin Bukhari da Muslim wata yarinya cikin ƴaƴan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Zainab sunanta ta aika wa Annabi ta ce a ce ya zo ina so ku gane alakar uba da ɗa alakar uba da me da ɗa alakar uba da ɗa idan yarka tana aure to ba jefar da ita za ka yi ɗanta ne bai da lafiya ta ce a gaya wa babanta ya zo babu nan nata annan muhammad ne ya zo ya ga jikansa bai da lafiya tana ba shi labari cewa wannan ɗafa yana dab da mutuwa filmauti yana dab da mutuwa yana gargara mutuwa wanzu Allah ya ce wa ɗan aikin irji ilaiha kuma wurinta ka ba ta labari ga addu'a nan in ya mutu inna lillahi ma akhad na Allah ne abin da ya karba wa lahu ma a'ta na Allah ne abin da ya bayar wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wajen Allah yana da ajali ambatacce yana da lokaci sananne fa murha ka umarce ta ya kai dan aike fal tasbir ita uwar wannan yaro ka ce ta yi haƙuri wal tahtasib kuma ta nemi lada a wajen Allah tabaraka ta'ala hadisin bukhari da muslim riwayar usama ibn zaid wannan shine addu'ar da annabi ya koyar na in ka je ta'ziya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib da haka kowa ya haddace wannan addu'a ita ce addu'ar da annabi Muhammad ya koyar idan an yi mutuwa a yau mutum ta'aziyya da ita kun fahimci wannan bayan cewa Allah ba da haƙuri sannu fa yaya aka ji da haƙuri kaza sunna shine ka karanta wannan hadisin ko ka karanta wannan addu'ar ga shi wanda kake yi wa ta'aziyya sannan ka ƙara bayanan da za ka ƙara kar ka zo ka cika shi da surutu kana ta faɗin abin da ba shi ne zo a shari'a ba wa zakara tamam al-hadith qala an-nawawi wa hadha al-hadith min a'zami qawaid al-islam al-mushtamilati ala muhimmatin kathira min usul ad-din wannan hadisi yana cikin manya-manyan ka'idojin musulunci waɗanda suke ɗauke da abubuwa masu muhimmanci na addini ko na tushen addini aqida da furu'a da furu'a rassa kenan da ladabbai والصبر da haƙuri على النوازل كلها والهموم والأسقام da irin abubuwan da za su sauka ga mutum na damuwa na wazil nazila shine abin da zai sauka ba a tsammani da damuwa da baƙin ciki da ciwuwuka wa ghairu zalika min al-aghrad da wannan cikin abubuwan da suke faruwa kenan wannan hadisi yana nuna mana mu yi haƙuri yar annabi kanta an ce in an yi mutuwa ɗanta ya mutu ta yi haƙuri sannan wannan yana nuna babu laifi mace mai rauni ne a kula da lamarinta eh zai iya yiwa ta ruɗe ta gigice in ɗanta ya zo zai mutu ko ya mutu to inda hali a faranta mata rai a halarce ta aje inda take bukata malam yace wa ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma akhad fassara sa anna al'alama kulluhu mulkun lillahi lam ya'khudh ma huwa lakum bal huwa akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'ana al'ariyati yace fadin sa inna lillahi ma akhad ana nufin wato duniya gaba daya wannan mallakar Allah ne duniya duka al'alam mallakar Allah ne duk abin da ba Allah ba shine al'alam ku sani cewa Allah bai karbi wani abu naku ba bal Allah ya karbi abin da daman nasa ne mutum da ka gani na Allah ne itace na Allah ne dabba na Allah ne komi na Allah ne da haka duk abin da Allah ya karba in ya mutu Allah ya karbe shi kenan kaman a matsayin aro ne fi ma'anar ariya kaman aro ne aka baku kai da aka baka aron abu aka zo aka karba to me na nuna damuwa wa qaulihi da fadin sa walahu ma a'ta nasa ne abin da ya bayar ma wahabahu lakum ai abin da Allah ya baku kyauta ne dan da aka baka kyauta ne baban da aka baka kyauta ne matar da aka baka kyauta ne ubangiji ya baka laysa kharijan an mulkihi bai fita daga mulkin Allah ba dan kai ɗanka ne wani to bai nuna cewa ba Allah yake mallakarsa ba dan ke mijinki ne wani bai nuna cewa ya fita daga mulkin Allah ba bal huwa lahu subhanahu yaf'alu fihi ma yasha na Allah ne zai aikata abin da ya ga dama wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman kowane abu a wajen Allah yana da ajali ambatacce ni da nake maka magana akwai ajali na da Allah ya rubuta ya ambata zan bar duniya a kansa kai ma da kake saurare na akwai ajalinka da Allah ya rubuta komai na duniya da ka sani yana da lokacinsa babu abin da yake wuce lokaci mutane suna rayuwa ne a ƙarƙashin ajalinsu idan ajalin ya ƙare tsayawa ake cat waya kana amfani da ita in ajalin ta yazo cat sai ta tsaya kai ta kai ta gyara ta ita yi mota in ajalin ta yazo kai kai kai dole ka rabu da ita ajalin ta yazo a wajen ka to haka ran dan adam duk yanda kake son mutum duk yanda kake kaunar mutum ko da ciwo ko ba ciwo ko da rashin lafiya ko da tsotsai ko da hadari ko babu in dai ajalin sai zo wallahi sai ya ta kuma na Allah ne bayan da za a yi fala tajza'u kada ku wato ku jaza ku firgita ku tsoruta ku nuna damuwar ku jaza irin damuwar da za ta sa ku nuna Allah bai muku daidai ba shine jaza fa inna man qabadahu faqad inqada ajalahu al-musamma ai duk wanda Allah ya karbe shi ajalinsa da aka ambata ne ya kare wa mahalun ta'khiruhu ba zai taba yiwa ba mahalun impossible ba zai taba yiwa ba a jinkirta masa o taqdimu ko a ƙara masa wallahi mallan lokacin ka yi second ɗaya ba za ka ƙara ba kuma in bai ba duk dukan da za su ma duk bala'in da za su ba ka mutu ba za a ce wannan yaƙi mutuwa dole sai an ga kana ta mutsi anhu fa idza alimtum hada kullahu in kun san wannan fasbiru ku yi hakuri wa tasibu ku nemi lada ma nazala bikum wallahu alam da abin da ya sauka gare ku kai hakuri wallahu alam Allah shi yafi kowa ilimi wa an muawiyah bin iyas an abihi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu faqada rajulan min ashabihi wa sa'ala anhu fa qalu ya rasulullah ibnuhu alladhi ra'aytahu halaka wa tarana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muawiyah ibn iyas yarwaitu annabi ya nemi wani mutum cikin sahabbansa bai gan shi ba suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wannan ɗansa da kake gani wani mutum ne yana zuwa gurin annabi tare da ɗan shi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗan ne da kake gani ya mutu to mutumin shi ma ya sai ya ɗauke kafa yana cikin damuwa dai ya daɗe bai zo ba kenan wannan ɗan ne a ya rasu falaqiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam fasala an ibni da manzo Allah ya hada da shi sai ce ina wannan yaron naka duba mu'amala mana duba ashe annabi yana kula kullum idan ya zo wajensa da yaron yake zuwa to wata ran sai annabi ya haɗu shi sai ya ina labarin yaron nan wani mu'amala mai kyau babban mutum ka je yana tambayan ka ya yaranka ya iyalinka sunna malam tana koya mana abubuwa da yawa na mu'amala na mu'amala ina wannan yaron naka ba akbarahu annahu halak sai ba shi labari ya ce ai yaro kan yaro shine halak fa azahu sai annabi ya mai ta'aziya alai thumma qala sai ce ya fulan ayyuma kana ahabbu ilayka an an tamatta bihi umraka aw la ta'ti gadan أو لا أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك sai manzo Allah ce ya wani wanne ne fi soyuwa a gare ka ka ci gaba da rayuwa da wannan yaro kar ya mutu a bar maka shi a raye ko kuwa ya mutu ka je kofar gidan aljanna ka tarar da yaron naka ya riga ka zuwa tunda ya riga ka mutuwa a bar maka shi yanzu kana ganinsa kuna rayuwa da shi a duniya shi ya fi maka ko ku dai ya riga ka tafiya ka je ƙofar gidan aljanna ka samu ya riga ka ya buɗe maka ƙofa ɗanka ya buɗe maka ƙofa ya ce baba bismillah shiga aljanna ya ce ya nabi Allah bal yasbiquni ila aljannati yaftahu hali bari ni na fi son yaron nan ya riga ni zuwa gidan aljanna ya je ya buɗe mini kaji ashe wani lokacin akan ɗauke maka ɗanka akan ɗauke maka naka na kusa da kai ba wai don Allah baya son shi bane ko baya son rayuwarka da shi bane a'a zai yi gaba ne Malam yara da yawa da kake gani suna mutuwa ceto ne ga iyayensu. Kuma shi mutuwar ƙaramin yaro yana da ciwo ne, saboda yana da shiga jiki. To idan mutum ya yi haƙuri, in ɗan shi ya mutu, yakan wuce gaba, ya je gidan aljanna ya zama mai shimfiɗa ne da taliya a gare shi. Tasa imani yana da daɗi, ilimi yana da daɗi, musulunci yana da daɗi. ya ce gwanda ya riga ni wannan kalmar kurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan bawan Allah wallahi sai ta yayi mai damuwa da bakin cikin mutuwar yaron nan ya ce fadhalika laka to wannan naka ne haka aka yi maka faqila ya rasulullahi hada lahu khasa sai sahabbai suka ce ya manzon Allah wannan hukunci na wannan mutumin ne shi kadai shi kadai ne zai je tarar da ɗansa a gidan aljanna ya buɗe masa amlil musulmi na ammatan ko da musulmi ne gaba ɗaya ƙala ballil musulmi na amma annabi ce a'a na duk musulmi ne duk wanda ɗansa ya riga shi ya yi gaba duk wanda ɗansa ya riga shi ya yi gaba ya yi haƙuri ya miƙa al'amari ga Allah yana neman lada to insha Allah zai je tarar da ɗansa a gidan aljanna yana buɗe masa wannan hadisin albani ya ce hadisi ne ingantacce sahihi imam nasa'i ya ruwaito shi da sauran malamai da su imam hakim da imam ahmad ibn hanbal Allah musu rahama wa an abi musa an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ila al-baqi fa tamra'atan jasiya ala qabrin tabki abu musa ya ruwaito mana wata manzo Allah ya fita bakiya na ga muku a cikin hadisi jama'a sunna ce a rinka kai ziyara makabarta wanda duk ya samu dama ya samu iko ba wai binne mamaci kawai ba lokaci lokaci ka buga motarka lokaci lokaci ka buga babur ɗinka lokaci lokaci ka taka da ƙafarka ka je makabarta bayan la'asar ne bayan asuwahi ne bayan azhar ne ka yi wa addu'a kuma mata gaba ɗaya sunna ne zalla je makabarta kawai sai tarar da wata mace ta tsuguna ta durkusa jasiya wa tara kulla ummatin jasiya aljusu shine kafa gwiwa kneel down kneeling down mutum ya kafa gwiwarsa a ƙasa tana tsugune a jikin wani kabari tana ta kuka manzo Allah ya ce da ita ya amsa Allah ya ke baiwar Allah Abdullah bawan Allah amata Allah baiwar Allah ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri kawai tana juya ta ce ya Abdullah ya kai bawan Allah kai ma inni ana al-hurra as-sakla ni fa ni ya ce kuma uwa ga wannan ɗa ɗana ne ya mutu qala ya amatallah ittaqillah wasbiri yace ya baiwa Allah ki hakuri ki ji tsoron Allah ki hakuri ita ma tace ya abdallah law kunta musaban uzrati azartani da kai aka samu da wannan masifa da kai mun uzuri baka san halin da nake ciki shi yasa zaka ce in tashi in daina wannan kuka qala ya amatallah ittaqillaha wasbiri annabi yace ya ke baiwa Allah ki fayi hakuri ki ji tsoron Allah ki hakuri ta sake cewa ya abdullah qad asma'tani fansari to ka ji yadda ni tafi ya isa haka malam ba san annabi bane sau uku yana cewa ki ji tsoron Allah ki hakuri ki ji tsoron Allah ki hakuri daga ƙarshe ta ce wa Allah na ji asma'tani ka ji yadda ni sako fansari tafi ya isa haka ba zan bari ba قال فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يتفي بات malam dubu shugabanci ya in kai ne yanzu sai ka ce kai na wannan ku zo ku gyara ta a daddoke ta a ɗauke ta a buge ta a yi kaza ina shi fa bai damu annabi in ka da shi in baka ma gane shi maza Allah bane wallahi bai damu kuma shi annabi malam matsayin da Allah ya masa wai in ya je wuri baya cewa shi wani ne da damuwa don Allah ya riga ya san shi wani ne ai da masu mulkin mu suna koyi da wannan da sun huta ya juya ya tafi abba wa basara biha rajul min almuslimin fa ataha fa sa'alaha ma qala laki ar-rajul fa akhbaratu bima qala wannan mutumin ya ga ana ta tattaunawa kuma ya tabbatar annabi ne sai ya zo ya same ta ya ce ke wannan bawan Allah da ya tafi me ya gaya miki ne sai ta ce kaji kaji abin da ya gaya mini ya ce to ke kuma me kika ce wa bi ma raddat alaihi me kika maida masa fa qala laha sai ta gaya masa ai ga abin da nace sai mutumin sai ce a ta'rifina kin san kowaye wannan qala la wallahi ce wallahi ban san kowaye ba wannan ka duba ikon Allah manzo Allah yana raye a zamani da ɗan adam da mutum ya zo bai ma san shi ba. Kala wai haki ya ce kai canki kamar ka ce kin shiga uku, kamar ka ce kin bani. Zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai wancan mutumin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma sai ta miƙe mubadarar tas'a ta tashi tana gaggawa ta yi mubadara ta yi maza-maza-maza tana gudu tana sauri hatta adrakathu sai da ta riski annabi kafin ya karasa gida a wata riwayar aka ce sai da ya shiga gida ta je za ta shiga gidan falam ta ji inda wabina a kofar gidan annabi ta gaba wani mai gadi kwamtin daya kawai ta ga kofar gidan ta shiga kawai ce gidan annabi ba mai gadi kawai ta wuce ta shiga tace ya rasulullahi asbiru ya rasulullahi nayi hakuri nayi hakuri yace ina innamus sabru inda sadmatil ai hakuri lokacin ciwon lokacin bugun farko lokacin radadin farko lokacin zafin farko shine ake hakuri wani yazo ya zabge ka da mari ha ha aka ce ya hakuri wallahi ba zan yi ba aka riƙe ka yi haƙuri wallahi tallahi ba zan yi sai bayan awa uku awa hudu kace to na yi haƙuri a ina ai marin farkon nan da ya maka to shine zaka ce kai haƙuri kai ma da aka maka mutuwa lokacin da aka ce ubanka ya rasu ko matarka ta rasu ko dan uwanka ya rasu ko danka ya rasu ana gaya maka wannan lokacin ne zaka yi haƙuri ka bayar al'amari ga Allah amma in baka yi haƙuri ba bayan kwana uku kwana hudu ya zaka yi zaka dawo da shi ba zaka dawo da shi ba innama sabru inda sadar zuwa mana haƙuri yana da amfani ne lokacin bugun farko ya ce kin ga haƙurin da na ce ki ɗazu za ki samu ladansa ne da tun lokacin da na miki magana ki haƙuri kika yi to da shi ne za ki samu lada amma yanzu ma lokaci ya riga ya haƙuri bai ce mata ni za ki gaya bakar magana ni ina miki magana kina banza da ni har zan ce miki sau uku ki ki kula ni tafi ki bani guri ina ai shi annabi ne in ya gaya mata wannan ai yar wuta za ta zama shi ku baya so kan ummasa ta ƙone sallallahu alaihi wasallam ina fatan kuna fahimta ai inna ma yajmulu sabru inda mufaji'atil musiba hakuri yana yin kyau ne lokacin da masifa ta same ka asara ta same ka yanzu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah na yi hakuri Allah ka bani lada wa amma fi ma ba'ada ko fi ma ba'adu amma bayan haka wa yaka as-silu taban to ai daga nan mutum zai rarashi kansa zai samu rarashi mana zuciyarsa za ta kwanta shine as-silwat idan masifa ta same ka yanzu bayan shekara ɗaya bayan shekara biyu bayan wata kaza an maka mutu an zo za ka ai kai sanyi to yaushe ake so kai hakuri lokacin da aka baka labarin mutuwa wa fi sahih muslim ma tabnu li abi talhata min ummi sulaimin a cikin sahih muslim ya zo wata kissa ita ma mai ban mamaki wani ɗa ne na abu talha wanda mahaifiyarsa ummu sulaim ce ummu sulaim babbar mace ce a cikin mata sahabbai wanda annabi yana kai mata ziyara gidanta saboda matsayinta sai abinci sahabbai suna kai mata ziyara da dafa musu abinci irin wannan karamci na da da ake yi wanda yanzu babu shi da za ka ga anguwa akwai wata dattijuwa wata mace babba ana kai mata ziyara a je kofar gidanta ta fito da abinci kawai bata ma san suwaye ba in Allah ya rufa mata asiri a zo a gaggaisa da ita a ko ranar juma'a ko ranar kaza amma yanzu babu talauci ya kori mutane ya hana to ita wannan haka kawai sai a kai mata ziyara kawo ruwan sha ta kawo ruwan alwala ta yi abinci karimai kuma masu karamci har yanzu suna yi za ga mutum gidansa yana gayyatar abokanansa ko duk sati ko duk bayan sati biyu ko duk wata har kawai ya kira mutane a zo a ci abinci wanda wannan shi ma yanzu duk an daina shi an daina akwai wanda Allah ya musu rufin asiri za ga duk satin duniya inda yana gari bayan juma'a to ana dafa abinci mai yawa a gidansa zai bubbuga waya cewa da a zo a ci abinci me ba biki ba ba ko haka kawai cikin arzikin da Allah ya hore masa kawai nisa ba ma iya wannan ka rinka yin wannan kaga karamci ka rinka wannan kaga yadda bayan ka za ta yi kyau kaga zumunci ba abin da zai gagare ka wallahi wasu fa haduwa suke suna zaman karta dan karta fa sai sai gyaɗa ta ɗari dubu kaza ya raba ƴan uwansa ƴan karta ƴan giya fa wani sai sai katan guda na na giya ya ce duk a zo a sha kyauta amma mu masu addini mun kyautan tanta mu ita wannan ummu muslim tana da kissa babu lokaci amma abu talha ne ya aure ta lokacin da ya zo zai aure ta ba musulmi ba ne to kuma mawadacin mutum ne ita kuma babbar mace ce mai matsayi da daraja sai zo neman ta sai ta ce ayya abu talha ba irin ka bane in ya zo neman aure ake koransa ku duba mu'amala ta ce amma ni ba zan aure ka ba saboda kai mutum ne kafiri ne kai ni mace ce musulma kai kuma kafiri ne kun ji bambancin mutanen da da na yanzu yanzu malam in tsautsayi ya sa yarka ta kama soyayya da wani arne wani kafiri wallahi sai ka yi da gaske za ka raba su ba a ma maganan wai waye waye waye da sauransu wallahi an sha kawo mana kes malam dan Allah malam dan Allah ai wa yarinyar nan nasiha wallahi wani arne ta gani tana so irin musulmi wani ce wallahi malam turai muka zo aiki ya kawo da mun haifi ƴaƴanmu ga ƴata nan budurwa ta ga wani bature kafiri ta ce wallahi in ba shi ba wallahi ce da wani kuma su turawa akwai yanci na ce zan dawo da ita Najeriya an dawo da ita arewa ta ɗauke aure ta ce ba inda za ta yanzu dai soyayyar ake kuma lallai sai ta aure wannan Allah dan Allah malam ka mata wa'azi tana kallon wa'azin ka a YouTube musulma tana son arni ya musulma malam ana yi fa da gaske to shi yasa kun ga tarbiyyar nan kun ga akida ku kafa ‘ya'yanku akan addininku kar ka zo ka mutu ‘yarka ta je ta aure arne wallaki ya zo ya same ta kuma mai kuɗi ne attajiri mai hali ta ce ka ka babban mutum ga ka mai matsayi ba irin ka ne in ka zo neman aure ake koranka ba kaga ta girmama shi sai ta ce shi dai kawai kai kafiri ne sai ce yanzu ya za a yi ta ce ka musulunta in ka musulunta ma zan maka wani karamci kalmar shahadarka ita ce ma sadaki na to ya buƙace ta oba yana so kaga wannan yake nuna cewa ashe matan mu za su iya da'awa in suna so ba yana son ki ba wanda ta turo hoton wani wai dan indiya ne wai yana son ta dan indiya mai bautar kaza wai yana son ta wanda ta dauko hoton wani bature wai yana son ta suna soyayya da shi sun haɗu a instagram sun haɗu a kaza da sauransu ki ce musulunta ki ce musulunta ya ce wa malli bi zalik ta ce je ka gurin annabi ya baka kalma saboda mace mala ya je kalmar shahada to ina wanda suke cewa duk wanda ya musulunta saboda kaza musuluncin sa bai ba ba ai ba dan Allah musulunta ba ai dan ya aure ta ya musulunta a ga wannan Abu Talha ya aure ta ya musulunta dan saboda ya aure ta ku daina hukunci akan wannan ba ku da ilimi ha ai ya musulunta ne dan za a bashi kujeran makka ai ya musulunta ne dan an ce za a bashi gida ai ba dan Allah musulunta ba a'a ai sababi ne in aka samu wani sababi ta dalilin su ya musulunta ba dai yayi musuluncin gaskiya ba ƙarya ba shikenan kawai zai karɓi kalmar shahada aka je aka ɗaura aure yana son matan nan oba Allah ya ba su wani ɗa mai suna Abdullahi shikenan faƙalar li'alihi wata rana yaro ya ta ciwo yana ƙarami ya ta ciwo ya ta rashin lafiya yaro ya mutu ka san idan namiji yana son mace to yana son ɗan da ta haifa masa haka ɗabi'a ce shikenan sai ya cewa sai ta cewa matar kenan kaga amfanin ka auri mace mai ilimi ko baka ji ba amfanin ka auri mace mai tarbiyya ba kyalkyalin banza na titi ba akwai su ga sunan kyalli ka ganta kamar me amma jahila ta je ta taimaka hauka a gida wallahi kuma duk yadda ka ganta da kyau kyau din nan kana gama aurenta washe gari kana fita titi za ga wadda ta ninka da ta ce wo ta yi kuskure to ka bi addini ka huta wallahi mala akwai abin tausayi wasu daga cikinmu in kaga suna kidima akan yin aure komin kyan mace ya zama kyanta ya kara mata da addini da tarbiyya kuma malam ka je ka auri mace saboda kyanta tana da wasu mazan bayan kai yar instagram yar telegram yar whatsagram yar youtube yar kaza yar kaza da kwana tana chatting yanzu mu matsalar da muke samu kenan hukumu kullum don kullum tun mu kawo yanzu yi da iyali na wallahi kwana take tana chatting na yi na yi na bana ta iya ruwa abin a zabge ka da mali dama iya chatting din ka je nema yi yaushe za ka je ka auri macen da baka isa ba a wajenta ai duk wacce za ka aura ka fa mata doka zaki in na daga karki yadda ke daga in na ce ka zaki in tana son ka tabi ka a haka ba ta son ta lakum dinukum waliyadin amma dan halalla ba tafiya kanan raɓa-raɓan banza ba ka da shirme za ta ja ka a ƙasa ta sa ka saɓan Allah ta ƙulla maka baƙin ciki da ɓacin rai wannan mata tana da tarbiyya tana da addini Allah ya ba mu mata masu tarbiyya masu addini a cikin gidajen ta yi karatu ta ce kar wanda ya yadda la tuhaddisu Aba Talhata hatta akuna ana uhaddithuhu kar wanda ya gaya wa Abu Talha cewa ɗansa ya mutu ni ne zan fara bashi labari faja Abu Talhata Abu Talhata ya zo fakar rabat ilayhi asha an tazo mai da abincin dare fa akala ya shi wace riba ya ce sha thumma tasanna allahu ahsana ma kanat tasanna'u da tasanna'u tai masa abubuwa na kyautatawa kamar sama da yadda take yi na da ya kusance ta falamma ra'at annahu qad shabi'a ya ci abinci ya ƙoshi ya wadatu da komai hamla wa asaba minha ya kusance ta qalat ya aba talha ara'aita law anna qauman a'aru ariyatan ariyatan tace ya Abu Talha me zaka ce idan mutane suka baka aro ka ji hikima ma'ana ka ji mace mai ilimi yaya zaka ce in mutane suka baka abun aro ahla baiti wasu masu gida ne suka baka aron kaya fatsalabu ariyatan suka ce a basu abun aransu sun baka magirbi aro sun baka gatari aro sun baka cokali aro sun baka kaza aro alahum an yamna'uhum yanzu waɗannan mutane da suka ba wasu aro su waɗanda aka ba wa aron suna da haƙƙin su ce ba za su bayar ba qala la abu talha ya ce haba ina a ba su kayan su mana qalat um muslim sai um muslim ta ce fa tasib ibnak to ka nemi lada akan ɗanka ka ji karatu nemi lada akan ɗanka ƙala fa ba abu talha me kiye nufi da nemi lada ta ce ɗanka aro Allah ya baka kuma ya ɗauke shi yau kana shakkan ba aro ya baka ba ya yi shiru to shi aka tambaya ya bada amsa ya ɗaura kansa ta ce to karkace komai aro ne Ubangiji ya baka kuma ya karɓi kayansa ka nemi lada a wajen Allah kawai. Ina ɗan adam ne shi fa zaɗi ba sai ya fushi. Yace kika kyale ne hatta sai da nayi abin da nayi hatta idza talaqqtu akhbarci ni bibni sai daga baya zaki zo ki bani labari akan ɗana wallahi la taglibini wallahi ba za ki rinjaye ni ala sabri ki sani ne hakuri a dole dole ba sai na tafi wurin annabi in jiya za a yi to ya za ka yi ba yadda za ka yi fantalaka hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hanya to su da mallam suna da waraka suna da likitan su likitan zuciya likitan rayuwa likitan komai duk abin da ya dame su annabi Muhammad suke tafiya kuma in sun je wurin sa wallahi nan za su samu waraka daga nan nake kira ga malamai masu da'awa ku yi haƙuri da mutanenku da jama'arku shi mutumin da ya yarda da malami duk abin da ya dame shi ya kai wajen malaminsa in larura ce in fatawar addini ne in matsalar iyali ne in wani abu ne na rayuwa yau da gobe in shawara ne sai ta wajen malaminsa haka ya kamata malami ya zama mai haƙuri ya kamata malami ya zama mai accommodating mai karɓan mutane kar malami ya zama mafaɗaci kar malami ya zama mai koran mutane kar malami ya zama mai kakkausar mu'amala mutane suna bin ka suna son ka ba kuɗi ba kake ba su ba kai kuma kana koran su kana kin su kada malami ya zama haka ba ɗabi'ar annabi ba ne mutane suna da siga akan malamin su larura su in ta tashi tunda babu annabi yanzu malami ne ai al-ulama warasatul anbiya da haka dole ne larurar mutum ya ta zuwa maka da abin da ya zo ya faɗa ga ya masa ba shawara in za ka iya faɗi in ba za ka iya ba yanzu za ku sha mamaki da yawa fa larurar ciwo kawai mutum ya zo ya tambaye ka akan ciwo ya za a yi mai maganinsa ciwo fa mutum kafarsa tana ta ciwo sai ce malam da Allah kowane magani zan sha ciwon kafa fa yau din nan wata baiwa Allah ta yi min fatawa wai an yi musu mutuwa ne akwai abin nan mamacin ana bin sa bashin langa langa langa ko irin kwano din nan sai aka bugo mu wai da Allah nawa ne kudin langa za a biya ce to ni ko me alakanta wallahi kamar zan ji haushi kuma sai nayi hakuri na ce ai ko mata ne kuna sai da kwanukan abinan ko eh to ku aika kasuwa nawa ake sai da irin wannan langar in an gaya muku sai ku yi sadakar kuɗin ku wani ya zo ya same ni wallahi malam ka je ka samu shugaban kasa ka gaya masa abin da yake mana ba ma jin daɗi wallahi malam ka gaya wa gwamnan Kano ba ma jin daɗin abu kaza kaza shi ba ruwan ai shi gani yake kai ne lambawa ɗansa kawai sai haƙuri sai haƙuri malami mai da'awa dole sai ya yi haƙuri larurar iyali larurar ƴaƴansa larurar menene sai haƙuri duk wanda ya bi gadon annabi sai ya yi haƙuri za su hana ka bacci za su hana ka hutu za su hana ka za sai dai kai ta hakuri kuma ana yi ana dan kamewa saboda mutane kuma ba kirki bane da su wallahi yanzu malami ya bar wayar sa ukun dare za a kira ka wata ran mu ya bar waya ta ne kuskure na wadda karfe uku uku saura kwata nan kir kir na daga nan duba na ce me fa akai makalla na gajiya wallahi dalibi ne masoyi ne na ce to ce ya akai ce wallahi na kira wani dan prequel ne da mun nake da shi a wannan lokaci na ce bari mu amfana da shi na ce amma kai ne mutum ba za ka na ce saboda Allah mu hala kanka a masallaci in wala a wajen karatu karfe uku ba za ka bari neman kira mu wallahi ma na haka kana dawowa asuba za ga ana kiranka ba ruwansu za ka yi azkar kana da gida da iyalinka za ka kwanta ba ka da lokacin hutu wallahi akwai wahala harkar akwai wahala amma akwai lada to haka mutane suke sai hakuri yanzu in zai kira wani babban mutum ne zai duba a yanzu yana bacci ko amma wallahi ma na akwai da ke wani daga wata ƙasa ma zai kira ka ai daga malaysia yake kira su ba a lokacin karfe sha ɗaya ne na rana kai kuma wataƙila a nan lokacin karfe biyu ne na dare sai ya kira ka sai ce ai mu sha ɗayan rana ne a nan ba ruwansa da auna agogo yaya za ka yi sai ka yi haƙuri almalamai magada annaba to amma dai kar a je a ta rashin kirki kuma gaskiya a rinka dan sauƙaƙawa saboda akwai hawan jini yana da yawa kar a je abin nan yace to tace to kar ku yadda ku gaya masa ta gaya masa tace to ka je kai haƙuri ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akbaru bima kana yace kaji abin da matan nan ta yi da Allah ya ce barakallahu lakum fi lailatikuma ina muku addu'a don nan dare naku Allah ya musu albarka wa zakara hadis aka ce ta wannan daren dalilin sa Allah ubangiji ya musu arziki da da mahaddacin alqurani da ya fi yaya wajen guda tara dukkan su gaba ɗaya sun haddace alqurani yaya masu albarka to kaga wannan abin da yake nunawa ita mutuwa idan an yi ta a gida dole a yi haƙuri sannan in ka auri mace ka koya mata tarbiyyar ilimin addini kar ta zama jahila ta tauka zo gidanka an yi mutuwa wayyo Allah mun shiga uku wayyo wayyo wayyo ai ta bala'i ai ta kaza wata an yi mata mutuwa ta fito tana doke doke ta fasa gilas din gidan ta dauki kwano ta rafka wani yaro ta yi wane ta hauka wai wani ne ya mutu wannan kukan da za ku zai dawo da shi duk kukan da za ka yi mutuwan babanka ba zai dawo da shi ba duk kukan da za ka yi mutuwan mahaifiyarka ba zai dawo da ita ba da ka ku daina jahiliya ku daina rashin ilimi ku yi haƙuri dole mutum ya zubar da hawaye dole mutum ya shisheka dole ya kuka ubansa ya mutu yayansa ya mutu dan uwansa ya mutu dole ne kai wannan amma daga sauti mutum ya ta faɗin maganganu na ɓatanci na rashin tauhidi wannan ba daidai ba ne wallahi duk kukan da za ka bi zai dawo ba kuma wannan kukan da kake mamacin kana ƙara masa masifa ne da bala'i dan za a yi ta tambayarsa a kabari a ce ka ji abin da iyalinka suke ka ji abin da iyalinka suke don mun karanta da kowa nan a ƙarshe mana ya ce annabi ya ce ma a ta ahadun a ta'an khairan wa ausa min sabr Allah bai taɓa ba wani mutum kyauta da take da yalwa kyauta da take da yalwa tafi alheri tafi yalwa irin haƙuri ba duk wanda Allah ya bashi haƙuri a cikin hadisin Bukhari da Muslim to Allah ya masa babbar kyauta da ka kuyi haƙuri idan an muku mutuwa ku nemi Allah ya ba ku lada za mu dakata a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala assalamu alaikum